الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadail sahaba babun fi fadli Aisha radiyallahu anha mun ji hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da biyu za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da uku kuma muna darasi na ɗari biyu da talatin da hudu za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da biyar shafi na ɗari biyar da sha takwas a wata nuskar a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a masallacin Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma dake kundila kandin albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mali yace al hadithu al wa khamsu mi'a wa salatu wa thamanun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda lalle annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kana yasalu fi maradihi alladhi mata fi ya kasance yana tambaya a rashin lafiyar da ya ba duniya kun san su mata ba ta daga kafa a kowane yanayi to sai zama annabi bai da lafiya ma wajen jinyar ma sai ya zamto kowa korafi yake haka ake duk wanda yake harkar karantarwa zai gani yanzu magidanci bai da lafiya za ka matan suna korafi musamman a kai shi asibiti in ba da gaske ba wajen jinyar su sai a samu matsala don kowace zai da lu ta rika nuna kafasitin ta in Allah ya sa akwai wasu yayyan ko iyaye masu faɗa aji su ɗauko wani aji shi kawai sai zai jinya amma da yawa ko mu almajirai mukan samu tambayoyi akan irin wannan waye ne haƙi kaza abu an maimakon a baki wato damar da zai huta idan mara lafiya ya ji wannan sai jinin sa ya hau akwai mara lafiyar da ya ji wasu suna irin daddaga muryar nan da aka zo yake cewa to kuke jini na ya hau yana kwance a asibiti ana kokarin taimaka masa kula wata hayaniya daban to su mata sau da yawa ko ina sai halin siyanu ya fito fili to kaga a ta'a rashin lafiya ana raba kwana da za su gamsu cewa ba shi da lafiya yanzu ke in kika zo kika zauna yau wannan ma gobe ta zo ba rigima a ciki ba fitina amma ina to saboda haka ya kulu sai annabi yake cewa aina ana gadar idan yana kwance a ɗakin ummu salama zai tambaye shi sai gobe wani ɗaki ne sai a ce ai kana ɗakin ummu habiba in ya je ɗakin ummu habiba ba an mai da shi can ɗaukar sa ake a mai da shi domin mun faɗa kwana goma sha biyu annabi yana rashin lafiya kwana biyar ne ya yi tsanani ya daina fitowa sallah daga rana alhamis to sai zazzabin ya yi tsamari zazzabi ba karamin ciwo bane da mutane suwa zazzabin kawai wai sai wani ya kalle ka ji dan zazzabin kai yanzu kaza ba karamin ciwo bane domin shi annabi alaihi salatu wassalam ne har aka rika mar wato tawo saboda zafin jiki ko da aka zazzabi yadda wani suke da ɗabi'a yaro yana da ɗabi'a gida kawai a ban zaɗi a ce wai zai miƙe ba karamin ciwo bane ai dan za ga wani lokacin irin wannan cerebral malaria da take kama yara kawai an bai yaro a gida eh ya zo ya taɓa ƙwaƙwalwa don wata da na gani a asibitin Aminu Kano ta sa yarinya zazzabin ya taba wa yarinya kwakwalwa kuma ta zauna ana tambaye ta sunanta wallahi take faɗa wai ya fare ni na gani ko Allah wallahi take faɗa akai akai da ita take faɗa sunan wallahi kama albara take faɗa tace ke ita likita tana tambaye ta ce don Allah ki taimaka ki gaya mana sunan nan ta ce ba kowa ba nan daga mu sai ke wallahi take faɗa ni dai hannabu da na ba gurin nan mun kai yaro ko yarinya lokacin Allah ba ta faɗa ba ban sani ba ko ba mun ba ta ta faɗa o Allah ya zauki to wannan shine to haka ne na ce Hafsa sai annabi ya kuma tambaya gobe ina ila aina ana gada amma da zai zo yana ɗakin Hafsa tace gobe na ɗakin aiko ko kuma a ɗakin da yake yanzu yana ɗakin ummu salama sai ce gobe na ina sai ta ce ba kana ɗakin ummu habiba sai ce jibu fa sai ta ce kana ɗakin hafsa gata fa kana ɗakin zainab kitta fa kana ɗakin aisha to ce daga nan ba zai kuma tambaya ba sai ji ai ina ga sako ya fita ko sai jibu to idan aka dauke shi gobe aka kai shi ɗakin ummu habiba ita ma sai ya tambaye ta yace gobe wannan ila ta ce ai gobe kana ɗakin hafsa jibi ba kana ɗakin zainab ga ta fa ɗakin aisha sai ya shiru fa adina lahu azwajahu yaqulu haythu sha'a matan sai suka gane ka san mata ba sa rabo da tattaunawa sai wannan sai magana da wasu ce ni ma da yanzu ɗaki na haka yi kawai sai suka haɗu gaba ɗaya suka ce kunga mu zo mu tattauna maimakon wato a ta ɗauka annaba ne da su sulawa na kai shi wani ɗakin kowa ya tallafa ya tare yawa a aisha ɗakin ya fi son ya zauna ya fi son ya jinya a nan gaba ɗaya suka haɗa kai suka ce mun ban mata kwanakinmu annabi bai da lafiya amma ya ji daɗi abin da ake gaya wa mata a yanzu kenan idan aka tashi maslaha namiji za ki kalla ba taki ba to amma za ka illolin da suke faruwa mafi yawanci matan mu da yanzu su ta da maslaha suke kallo ba taka ba eh ne banda wannan misali abin da nake nufi shine me na rigima ki cewa dan me yasa ni ba auren ne ba na so yayi ba amma wanda ce ba na so ya aura to ai kira ki auren kenan ba shi ba ai idan dai wanda kike so za a aura to ke kike aure ba shi ba saboda haka shi ne kuma maslaha da zai kalla shi da Allah yake namiji ya aure mace hudu domin akwai abubuwan da yake bukata kuma baya iya gaya kowa shi yake magance wa kansa kawai domin namiji asalin yana son variety sai mace ta kalli mijinta ita cewa me ka rasa sai ya gaya miki in ya faɗa ki sai ya miki kin fuska yawa ai ba buƙatar sai ya gaya miki ki kyale shi kawai to saboda haka wannan shi kaga da suka gane maslaha sannan ko da yaushe macen da take gabatar da maslahar mijinta to ta fi cin riba zaman gidan aure akan tata ta fi cin riba duk inda kaga namijin ya fita ya ciyo abu mai kyau ya ciyo abu mai kyau matarsa bata ma sani ba ya kai wallahi tallahi tana gabatar da maslaha lalle akan taka a kawai wani abu mai tsadar da a biya a wayar to mace mai wannan hikimar da dabara tana cin riban mutu sai ka jana cewa ma ta mallake shi biyayya ce kawai da sanin language ɗinsa shi yake janyowa to wannan shi ne to kaga sun kalli wannan a ga ma abin da sauda ta yi ita sauda ta ga cewa yanzu ba ba da ita ake yi ba ta gama tsufa ta ta yi ta ba ma kwana ɗaya ba duka kwanakin ta ba wa aisha duka annabi ya yi murna domin wallahi saura kirin ta fita shi ne magana da ake idan ya zo ya dage na mutum zai aure kika dage ba zai ba to da ƙarshe sai za ki fita wallahi sai abin sa ai ɗabi'a ɗa namiji shine idan yana son abu yadda ka san jariri ko yaro karamin yaro yanzu in ka zo da abu kace kar a buɗe wallahi sai ya buɗe ko to haka namiji yake lokacin da kake hana ki duk kwanuka da ka zo da su guda biyar duk ka buɗe guda hudu ɗaya na biyar kan kace kawai wanda ya buɗe to nan ɗin ji sai ya buɗe shi musamman yara da ba sa tafi ɗan yara yara dai wannan masu biyo baba suna rike sai ya buɗe kana maki hannunsa kuma yana kuma koma da ya zaka baka manta je kuma koma to haka ɗabi'ar da namiji ne wai wasu sai su bada dalili cewa ni wallahi abin da ya sa bara zuwa aure da ba ta da tarbiyya ne eh ita kaga ita tarbiyya ce ta sa take jayayya da shi wai ba ta da tarbiyya dan me za a kawo mara tarbiyya to wannan kullum ina yawan gaya wa mata in ce muna yawan faɗan wannan ne ko da Allah ya sa ki mutu ke kadai a gidan mijinki amma idan kika riƙe zai taimake ki na zamantakewar kuma za ki ba wata shawara mai kyau domin gaba ɗayan ku ba ku san yaya karshen rayuwar ku zai zama ba ba ku sani ba idan kai kin san kin taba haka ƴaƴan da zaki haifa ba kin san inda za su fada to idan ba ki san lagon abun ba ba za ki dora su akan jirba mai kyau saboda haka wannan shi ne to kaga annabi alaihi salatu wasalam matan sa gaba ɗaya suka haɗe kai fa dina lahu azwajuhu yakunu haythu sha'a suka ba shi izinin cewa duk ɗakin da yake so ya jinya sun bar masa fa kana fi baiti Aisha lokacin kuma yana ɗakin na nayi yayi ce kawai ki anan zai dora sun sai na yana aida ba ko ita mace ta sai da bayan da shiken ya yi aure ya yi wannan kwana bakwai budurwa ce ya dawo da ita ba ta bukatar ta je kana ƙara ba wata ɗaya ce to alaba mu alheri wannan wata ɗayan da ya tafi ta rika ƙorafi ita ita ta ga ta faɗa ta tarayar eh a wani irin wasa shi da ma za mu ce ta tanda mu je ba kan hanya yake to irin wannan ne hatta ma da inda har annabi ya bar duniya yana ɗakin Aisha kuma da ma ka san ya faɗa hadisi hadisan sayyidina Abubakar cewa ana binne annabawa inda suka rasu nan da kake zuwa kai wa annabi sallama ɗakin Aisha ne inda kake zuwa kai masa sallama ɗakin Aisha ne za kuma ka ji ma ne za ta faɗa a gaba قالت عائشة عائشة تتي فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه كما بركو جوانا أبدا تفنا كان واتنا نائجة كان shekaru ga basira. wannan kuma magana da ake a daidai wannan lokacin shekara ta sha takwas lokacin waye da ne ko take rubuta ma a daidai lokacin to saboda haka bari ka ji mai zace tace fa ma ta bil yawmin ladhi kana yaduru alayya bi tace annabi ya bar duniya ne a kwanakin da ake zagaye ranar da ya bar duniya a ranar kwana na ne ba ranar da wata ce mata alfarma bane yauwa domin kar ma nan gaba wata sai goyi ba ma a ranar kwana na annabi ya bar duniya ba in in ta ce a dakin ta ne sai ta ce to a ranar ma da ya bar duniya ranar kwanan ta ne ba ranar kwanan wata bane domin ka san mata wata za ta iya mata gori da wannan ta ce ai kwanan ma alfarma ne miki domin suna duk da haka suna rikewa cewa yau kwana na ne amma ne mata febu wata ta ce yau kuma nawa ne febu to ranar da aka zo ranar da annabi ya bar duniya ranar litinin take ranar kwanan ta wannan fikiyo ne mai kyau eh saboda haka fi bai ji sai a daki da ta kara ma na biyu fa qabadahu Allah Allah ya karbar sa wa inna ra'atahu la baina nahri wa tahri take kansa yana tsakanin kirjina da wato wuyana tana runguma da shi annabi wa duniya a hayya kai ai mun yi wannan abiya din a wani lokaci ya mubki bi la ta ati kabara muhammadin ko yawa Me za mu koya karkashin hadisin? Na ɗaya, man kawatu na azima ya Aisha radiyallahu anha. Babban matsayi ga na Aisha. Warai. Na biyu kurbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi hubbihi da Aisha. Yadda annabi yake da kusanci da nana Aisha da tsananin san da yake mata. Na uku istikharu Aisha bi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ta fi yau biya. Alfaharin da nana Aisha take cewa annabi ya mutu a rana a yininta ba ranar wata ba wa baitiha kuma a ɗakin ta wa ala sadariha kuma a kan kirjinta kai ka san cewa Allah ba zai bar babban madoyin sai mutu a cikin makiyar sa ba yawwa ba zai yi ba الحديث 1504 وثمانون حديث لما تدود دليل يرد ثمانين دهود أنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نرى عائشة تدع النبي عليه الصلاة والسلام وأصغت إليه قبل أن يموت كما إذا hankalin ta gaba ɗaya takar taka zuwa gare shi kafin ya bar duniya wa huwa musnidun ilayya zaraw tace yana mai jingine da bayansa a jikina ya kuli yana cewa Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiq ya Allah ka gafarta mu ka ji kaina ka hada ni da wannan tawaga babbar tawaga wace ta annabawa da siddiqai fa ulaika ma alladhina ni'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wa shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan shine al-rafiq din an gane ko rafiqa tawaga ta bayin Allah to wannan addu'ar annabi ya rika yin ta shi ne sai ya hadisi na na na ga da take cewa yana tsakanin wannan kirjin nawa eh da wata wani dan kwano kwantena a gefe da ruwa saboda zafin jikin yana taɓo ruwan yana gogawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakrat inna lil mauti sakrat lalle mutuwa tana da dadi waja sakratul mauti bil haqq haka Allah yi dadin mutuwa ya zo da gaske to sai annabi ya tsaida hannunsa haka yana cewa kin rafiqil a'la kin rafiqil a'la har wato Allah ya zare ransa yana wannan sannan kuma sai hannun ya wato yana ɗayan haka sai hannunsa ta ga ya fara zakuwa ta san ya tika me za mu koya karkashin hadisi shiddatu qurbi sayyida aisha min annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kusancin na aisha da annabi na biyu hubbun nabi li liqa'i rabbi ya dawo da yadda annabi ya zafi yake son haduwa da Allah mana habbal liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu domin ba annabin da zai wuce ba ce sai an baki zabi to shi an baki zabi tsakanin rayuwa da mutuwa yace a gware ya koma zuwa ga Allah walau kana fi dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da za a bar mutum ɗaya a duniya to da annabi za a bar ɗaya daga cikin darasin da ake so mu koya kenan ai yayin da aka kaiwa da makabarta a darasin da ake koya shine na farko wannan bawan Allah yanzu shi yanzu ya dan dan dakin mutuwa ya kai har ido hudu da mala'ikan mutuwa so ake wanda ya je makabarta ya tuna wannan shi ya dan dara kuma ya ganshi kai ba kai ba ya shiga wani rami da kai baka shiga ba a yanzu ya fara haduwa da tambayoyi ba wato an munkarin wa nakir kai baka san duk wanda ake so shine yake sa wato tunanin lahira ya zauna a kwakwalwar mutum kullum duk wanda aka kai wani makabarta wannan shi ake so a tuna ba wasu zantuttuka marasa ba ma'ana ba wannan su ne a hannu wani kuma kwanansa ne kare ba gaggawa yi ba kai yanzu da ka zauna ba mantawa aka yi da kai ba ko wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri nawa ne nawa nawa ne zaka mutum mataki yana ta kaiwa ya komo da safe ko da daddare ko da yamma amma da kabarin sa na can gurin mai sai da yaji shi bai ma sani ba da kabarin ka na gurin mai sai da yaji baka sani ba sai a ce ma wane shi bai fita da kansa ya fita wani ne kaza duk irin wayannan abubuwa duk waje so mu rika istihbari muna tunowa to sai ga mutum ya rage buri na shirme amma in ba ka tuna wannan da annabi ya ce aksiru zikra hadin lazzat da wannan ake ku tuna mafi wato ku yawaita tuna ne yankan kauna ita ce mutuwa eh yankan kauna kana tare da mutum za ta dauke shi kuma ya tafi kenan wallahi har abada wala kuma garin sa ba kai za a gaske ka ganshi a mafarki ko a hoto na selfie da akai ko wani abu shi ne kawai ganin amma ka ganshi ya liki ba zai yi ba wallahi wannan shi ne Isa ya Allah yake gaya mana a suratul hadid ilamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu yace wajinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد haka duniya ce kamar ta ga yi ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hudama wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan sayyidi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ku sani cewa ita wannan rayuwar da duniya wata ne irin na yara shine Allah walawun da wasan wato wawaye shine irin daga babban mutum ya hawo dokin kara shine Allahu sai yake wajinatin da ado wa tafakurun da alfahari haka rayuwar duniya ne rika alfahari shi yayi kaza na hawo mota kaza ko na sai gida kaza ko ne kaza shi ne kawai wa takasurun fil amwali da kokarin tara dukiya wal aulad da yaya yaya na kaza kuɗi na kaza gidaje na kaza abubuwa kaza sai Allah ya ce duk wannan da ka gani kamar sani ga yadda ajabal kuffar kamar ruwan sama ne da yake burge kafirai me yake burge kafiran da ba su da Allah ya saukar da ruwan sai shuka ta fito sai kore shi sun mai hijo ana na ana nan sai ta fara yalo eh ta fara motsewa ba ta rawo musbaran sai ta fara yalo sun ya kona kudaman sannan sai ta koma karmami ya bushe to sai Allah ya ce wa bil akhirati azabun shadid ala yara kuma akwai azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan da gafara a gurin Allah da kuma yardarsa sai ta amma ba ku san wani abu ba mal hayatud dunya wannan duniyar da kuke gani ba komai bace illa ba ta guru ba sai rayuwa ce ta rudi ka wato da yawa musamman matasa ba ta yadda duniya tana da rayuwar ruɗi sai matashi ya mutu su sun fi jin mutuwa ɗan uwansu matashi ya mutu amma babba ne ba komai innama duniya fana'u laysa lid-dunya thubut innama duniya gabahan yahtawi samakan wa hud wa laqad yafika minha ayyuha talibu hud إنما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت إيه إنما الدنيا كبحر إنما الدنيا فناء ليس الدنيا دون يد الدنيا رقال واتي با وجن زما بن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يدي إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت دنيا نان kamar katon kogi ne da ya tattara manyan kifaye da kanana ولقد يكفيك منها ايها الطالب هود yace ya ce ka kai ne neman kibi ne su ya ce ka a wannan duniyar sai ta iktani waqtaka fiha yi kokari karibacin lokacin ka ci aka ya ga ba hadisi ibn Abbas اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo idan mala'ika ya tashi zuwa ga yara zai wai dole sai ba ka yi saura kwana kaza la kalla thumma kalla ba wani wannan inda dai ka zo kana shigowa duniya da jariri ya yi ai ba mai adalci irin Allah daga ran da jariri ya rusa kuka a ranar ya zo da dotis din gidansa ba wani sai ya rage wani kwana kaza ba zai zo ba ka notis ya ce kaban magida to shi Allah ran da aka haife ka yi ba ka takardar ka da notis ya ce ka to da ita in shekara saba'in za ka yi a duniya in shekara kwanan farko kake tare da notis waye ba Allah adalci kaga mutum ya shekara tasa'in a duniya amma tun farkon shekara tasa'in yake tare da notice ɗinsa amma ɗan adam ya baka kwana bakwai ya ce ka tashi to shi Allah kowa da dukan mu yanzu da notice ɗin wallahi kowa da nasa to kaga abin da wato yake ga ya mana kenan sai yace iktani waqtaka fiha qabla ma fiha yahud ka nemi wato ka yi wati lokacin ka a ciki ka ba abin da yake ciki ya kare sai yace inama duniya ka baitin na tazakul ankabut ita duniya fa kamar gida ne da kiza kiza ya tsaka wa inna amanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lam gidan gidan gidan ya fi kowanne gida kuma wato rauni domin yanzu za a haifi jariri yanzu nan ya murga hannu gurin zai ruta shi yanzu nan aka haife ni in dai ka ajiye shi a gurin yayi wannan motsin ya wurga kafa gina gina ya ce kana yana gina wannan gidan yanzu zai ruta shi wallahi to wannan shi ne me za mu koya karkashin hadisi shine bayani sai ake ilmi aisha bayani akan wato oke hukun nabi shi ne muka biya hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha qalat kuntu asma'u annahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyira bayna ad-dunya wal akhirah kana aisha Allah ya kara mata yadda take na kasance ina ji cewa annahu la yamutu nabiyyun ba wani annabi da zai bar duniya hatta yukhayyira bayna ad-dunya wal akhirah ba dai sai Allah ya baki zafi tsakanin duniya da lahira tsakanin duniya da lahira ina yake so fatamitu tace fatamitu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi da kulli na naji annabi a rashin lafiya da ya bar duniya wa aqadatu bujjatun eh an gane ko wato magagi wannan sakara din shine bujja ba zargin mutuwa yana ɗaukansa ya kuli yana cewa ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin tace ina jin wannan bazanantu ai ba ta yankanci tace sai na sakankance cewa annahu khayyara lalle an bawa annabi zaki tana jin wannan yana tare da yanki sai tace lalle an ba shi zaki domin ta san hadisin kafin nan ne za mu koya hirtu aisha ala riwayati halin nabi sallallahu alaihi wasallam kwadayin na aisha wajen bibiyar dabi'un annabi ya halin annabi na biyu bayanin sai aka ilmi aisha bayani akan yalwar ilimin na aisha hadisi na gaba mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da shida ana aisha qalat na na aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sahihun yaqul annabi lokacin da yake lafiyarsa yana cewa innahu lam yuqbad nabiyyun qattu ba wani annabi da Allah zai dauran sa hatta yara maq'adahu min aljanna ba shi sai nuna ba gurin zaman sa a aljanna thumma yuhayya aw yukhayyara sannan sai a waji dadi din ma'anar su daya falan makkaka yayin da annabi ya fara rashin lafiya wa hazarahu alqabdu aka zo wato ɗaukar ransa ya gudanar ya gabato wa rasuhu ala fakhidi fakhidi Aisha karfi yana kan cinyar da Aisha gushi alaihi sai annabi yayi wani abu kamar ya suma shine gushi alaihi falamma afaka yayin da ya farka shakaka basaruhu nahwa saqabil bayt a tashkil shine sai idan sai karkafi yadda ka san rufin daki irin ya kawai shine abin da bawo yake cewa ido ya karkafi ثم قال sannan sai ce Allahumma fi rafiqil a'la ya Allah na zaɓin zauna da babbar tawaga tawaga madaukakiya fa kullu sai nace idan la yujawizuna ko la yujawiruna shikenan ba zai ƙara zama da mu ba fa arabtu annahu hadithu alladhi kana yuhaddithuna sai na tabbatar da cewa wannan hadisin da yake gaya mana wa huwa sahihun tabbas hadisi shikenan cewa ana ba annaba daɗi in za su ba duniya na ƙara tabbatarwa ba wai ta sani ba ta tabbatar wane mutum shi ma hadisin yana nuna mana ilimin na na Aisha da kuma qurbu sayyida Aisha min annabi halu hayati da yadda na Aisha take da kusanci da annabi dan da yana rayuwa fi maradihi wa wafati haka dan lokacin rashin lafiyarsa da barin duniyarsa na uku ta'limun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati an yaktaru ma huwa anfa'u lahu yadda annabi ya koyar da al'ummarsa cewa su rika labar abin da zai musu amfani a kowane lamar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar tamanin da bakwai ana aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idan kharaja dana aisha tace annabi ya kasance idan zai fita a tsara baina nisa'i yana ƙuri'a kun ga aiki annabi an ce ma turji man ta sha wa tuwi ilaika man ta sha ka'ida aka ba shi cewa duk wanda ya ga dama ya yi kwanan ɗaki da ita an ba shi dama kututiyar annabi ce kai idan kai aure ba a baka wannan damar ba sai kai raban kwana amma annabi alaihi salatu wassalam yana raban kwana ne dan ya koyar da mu kawai amma shi an ba shi dama in ya ga dama ya ce ba zai je ɗakin wanta ba ya halatta amma duk da haka bai ba domin an ce laqad kana lakum fi rasulillahi shi za muke gaya wa ƴan ƴan kalakatu cewa da annabi ya zo kawai ba wato shi ba abin da yi mu'amalarsa da matansa da komai duk bai magana ba ina mamakin wannan al'amarin wallahi da Allah ya zo kamar kulwar lawa har kawai kulwar lawa ko magana dai a gida sai dai ce lam yalid wa lam yulad shi ba zai magana ba kai kana da ikon kai magana ka tattauna da iyalinka duk amma annabi bai da shi a tsawon shekara 23 ai ba zai yi ba to rayuwar annabi aka ce mu kwaikwaya gaba ɗaya rayuwarsa ita ce hadisi duka rayuwar annabi ita ce hadisi tsawon shekara ashirin da uku ne a ba wai annabawa ba ba ko ko daga cikin ƴan mazan jiya na kusa-kusa ai ana ba da labarin mutane ka ji labarin ya baka sha'awa wani labarin wanda na karanta kamar kamar sunansa ko yahaya musa gusau ko mai sau haka ana kawo labarin sa akan irin wato an taru sun dan masarin kano suna zaune a jami'ar bayero za ta yi za a girmama shi da aka zo girmama shi aka ba shi awad aka ce to me zai ce da ya zo bayani ya yi wani bayani yadda ka san na sahabbai kalmomi guda biyu ya faɗa kalmar da ta fi burge ni shine da yake cewa wato ya yi rayuwa tsawon rayuwar da ya yi da cikin jami'a da wajen jami'a yake baya da na sani a kanta domin rayuwa ce wanda ba ta zargi ba gaba ɗaya yake baya yace inda dai Allah zai kuma mai mai tama shekaru irin wanda yace in ya dawo irin ta zai yace domin bai taɓa yin wani abu da zai ce ina ma bai ba wallahi sunan da ne kwanta mu ina ji ga wani mutumin sa kwata ne haka ita bai taɓa yi ba shi ne wata daga cikin suke ba da misali shi ne aka ce dan masanin Kano ya je ya same shi ya kalle shi yace duk zantuttukan da aka yi a nan ba zancen da ya tayar da hankali ya ɗaga wa hankali irin wannan kalmar da ya faɗa shi ne ake gaya ma cewa to shi ne mutumin da iya rayuwarsa da aka san shi da ita kullum da fararen kaya da wannan jaddara ake ganin sa sannan ka bashi aje kuɗi yadda ka bashi haka za ka dawo ka ɗauka ya ya gudau ya gudau to kaga wannan yanzu ya ya gudau yanzu ana iya ba da labarin rayuwar sa ce ba za a ba da na annabi ba shi da yazo kawai zama yi ba ba wani abu da za mu kwaikwaya ga ya ya gudau muna kwaikwaya muna jin daɗin rayuwarsa mutum mai amana mai gaskiya aka yi ta kawo abubuwa kawai man ya hadi Allah fa huwa al-muhtadi ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا to bari mu ji me hadisin yake sai ce to annabi yana kuri'a ne tsakanin matansa fadaratul qur'a li aisha wa hafsa kawai kuri'a ce ta bada kan nana aisha da nana hafsa ranar da mutum mata biyu za a fita kawai mutum za shi aikin hajji ne kujera uku ce matansa hudu ka san dai da wahala wannan da ce tona hakura musamman duk ba taba zuwa ba kawai mai ɗakin a da ba ce mun hakura mun bar wata da da da zai wahala kure amma an kai wasu sai sun zage ka sun ce ma ka nuna wa wata bare kuwa shi saboda haka sai ta fara kan nana Aisha da Hafsa wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan kana bil layli tarawa Aisha ya tahaddath to idan dare ya ji annabi sai gurin da Aisha ta ta hira suna tattaunawa fa qalat Hafsa duk da idan ita aka tabu ba ba su da hakura ba sai tace ala tarka dinan lailata ba'ir kamata yi in dare yayi yau za ta tare da baranta ki haunawar akumin giban mun nai kun ji dabarar da za ta yi inda ai raƙumi ne da da buka a kai saboda haka ɗan ɗaki ne a kai da ake turawa ta bau ta koma na ta raƙumin tunda annabi kullum na yake zuwa hira da daddare ita kuma ta dawo nan wa arkabu ba ai raki yanzuru wa anzuru sai mata wayo tace zan hawo na ki raƙumin sai ki ga me zai faru ni ma an goyi ya za a yi bakarar banana na isa tace na yadda faraki mat ta hauna ta ita ma ta hauna ta bada annabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali aisha annabi dai sai saba da dare zu wajen wajen rakumin na na aisha wa alaihi hafsa kuma hafsa na ciki fa sallama ala alaiha ya mata sallama thumma sara hatta nazalu suka ci gaba da tafiya a cikin wa akan murakumi har lokacin tsayawa yi suka sako waftaqadat wa aisha na aisha kuma yanzu wato abubuwan da sun dawo mata kanta sai take a me yake faruwa lokacin da annabi yake zuwa kuma bai zo mun ba sai take canjin daki ai saboda haka balamma nazalu yayin da sai aka yada zango da aka yi da zango bari ku ji ja'alat rijlaiha bayna al-idkhil gurin da aka yi da zango a daji ne kawai sai ta tura kafafuwan ta cikin tsauri irin ciyayi da aka aje kawai ta tura su nan bari ta nufi wurin amarya ta tura su nan wata ƙuli ya rabba tana tura ya ubangiji sallin alayya a karabar Allah ka sa ma kuna mata alheri abin yadda an goje shi kenan aw hayyatan ko mutiji taldabuni mutiji ya tare ni wala atadi wa ana kula da shay'an kuma suka tare ni kasa magana shine malamai suka ce suka ce wannan aka dabi yanzu za ta zo ta sarai da kwana kuma za ta yi za ta yi za ta yi tafiya da ta ba wancan kwana kuma idan aka je tafiya ba ta yi wancan a hurki ba da ita ko kuma a ta dare idan ka dawo din tunda kwanan da ne ta bayar kaga ai za a dora ni in ta da kuma sai a rigima ta ce dan me ai ta ba bayan kuma ke kika dare shi ne ba na ka ce wannan kalmomin na Aisha ba lahirin su take nufi ba kamar irin abin nan ne da ba hauke zai ya zo ce bayan ta ankara kuma ta ba da tare da lokacin da ce ni ko me yake damu da haka me ya zame da haka lafiya ta kalau kuwa to irin wannan kalmomin ne ba tana nufin kawai mutum ya zo in ya sare ta ya za matsala kun ga dai ruwa yana na Aisha yau hafsa ta burma sai mata waye gashi nan me za mu koya tanafusu dara'ir kun ga yadda ake kishi rigegeniya na mai kishiyoyi wata gayyuru wannan alal rajuli da yadda suke competition wajen kyautatawa namiji ba wai fada ake wata ta fasa wata kai ba yawwa na biyu mana ra da safaran bibabin zai yi akara a baina hunna duk wanda yake yin nufin tafiya da wata daga cikin matan matansa in sun yarda ba a yi sulhu a tsakaninsu wato kai kuri'a amma an sun yadda wanda tace uwar gida tace ta yadda ta gudu amarya ke kara mai zuwa kaje da ita ya halatta ko kuma amarya ta ce yayi babba ta riga da zuwa gidan nan kafin wato ta wahala kai da ta sani ka je da ba san cewa irin kalmomin nan girma yake kara musu ba amma ba ta yadda to idan aka samu wata sai aka aka samu tulwa haka shike in sun ki sai a kuri'a na uku shiddatu girati azwajin nabi tsananin kishi na mata annabi baka taba ji amma an ce an yi fada ba tunda kake wata ta dake wata ba taba ba yawwa ka je gurbin zaka ga wata saboda ta wata kaza ga tana cikin an furzu wa hubbihinna lahu da yadda suke za annabi wa qurbihinna minhu da kusancin da su hadisi na gaba na Anas bin Malik radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na da na kira da abin Allah tabbata gare shi yana cewa fadilu aisha ala nisa fadalan da aisha akan sauran mata ka fadili saridi ala ta'am kamar fadalan dambun nama ne akan sauran abinci domin asari shine wato garin alkama ne suke dauko shi amma bai fi wani obatin na garin alkama ba gaba ɗaya na yi obatin din duk nama ne dambun nama nama kawai kake yan burtu ne amma na nama to kamar falalar ba ba yaro mai iya kama falalar da na farko falalar da na aisha fadlu aisha radiyallahu anha nabi shiddatu hubbin nabi laha ana aisha radiyallahu anha hadisi mai lamba ta dubu ɗari biyar da tamanin da tara annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi yace da ita ya aisha ya ce aisha hada jibril ya karawa alaihi salam wannan jibril ne yazo yace yana gaishe mun biya a farkon wato niza da falalan na na Khadija yawa cewa bambancin cikin ita na na Khadija da malaika Jibril da Allah dai suke gaishe ta ita kuma na na Aisha ta kai malaika Jibril na gaishe ta fa kana sai ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma amincin Allah da ramar Allah tabbata a gare shi sai an na Aisha ta ce annabi tarama la ara kai kana ganin abin da bana gani domin suna tare ne yace joje Aisha kamar kai ne ka dau waya bayan kun gama waya ka ce wani na gaishe ka baka san da ake waya ba amma bayan an gama ce da wani ne yace a gaishe ka to shi ma annabi ya gama tattauna da malaika Jibril tana gurin sai ya gaya mata yake to malaika Jibril yana gaishe aba malak ai ko to aka yi ya mutum mun subul yana gaishe ka sai kaga yana da shi ke ku malaika jibril shugaban malaiku turidu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana nufin annabi alaihi salatu wasallam wannan na na aisha shi ma har yau nabi usi babu ba fi salam yana da kyau in ka san wani ya saba da wani ka ce ya gaishe shi ko hadina wannan ko baya nan ka ce to da Allah a gaishe shi wannan abu ne mai kyau wa annahu yajibu ala al-mursal bihi an yuballighahu shi kuma duk wanda aka ce ka gaida wani wajibi ne ka je ka gaishe shi in ka zamba ya ka faɗa maka ce a gaskiya ba zan kiya ba yawwa a ni ba zan kiya ba ka gaya ba amma in dai kace to to wallahi ta koma koko da bawo yake faɗa sai ka faɗa eh eh
a haka wata sai ta ofisa me za ka ce ai na'am zai tafi karayi zai bar dakata ya koma karayi
eh to gaskiya a nan wannan tambayar taka akwai complication ka gane ko yawa ko da yake ana duba zarfin zaman da makan ka fahimta da kyau ko wannan tambayar taka tana da bada idan ya fahimci zai iya haifar da fitina kar ya faɗa to gwara ma ya canja lamiri ya ce yanzu muka rabu da wani abokina eh kawai ya je in gaje kai da Allah ya san wa kake nufi akwai babban abokin da ya bi mataka wanda za ka aura wa sahibi bil jambi haka Allah yake yawa saboda haka wannan yayi Allah ya dace da mu ka ji ba abin da barka ji abin da malai yake anan kamar ya san zaka wannan zancen yace ba'dul ajnabi salami ila al ajnabiyyati salihah ajnabi ya aika wata ajnabiya mutuniyar kirki ya ce a gaide ta idanan ya kaf tarattubu mafsadatin hadirin ce ya fita in ba ka jin tsoron hawar wata fitina in fitina za ta faru ya doka ya tare a kanka ka san matarka a zababban kiki ne da ita akan wannan yanzu sai ta dauke ba wuta ba akan wannan gaisuwar sai ka tanda lamiri kawai ka gaya mata shi kenan to ga wani lambar babu zikiri hadisi ummu zira'i babu da zai bayani akan ambata hadisi ummu zira wannan ne zai bayani kaga akan lambar da muka yi magana cewa in kuka san lokaci ba zai da wani hadisi ne dogo saura minti uku to ba zai isa ba gaskiya eh eh an gane ko amma bari barin muku abin da ɗayan biyu suke yi ko a fara baka abin da sun yawwa sai a ce ba sai sati mai zuwa ana aisha radiyallahu anha qalat jalasa ila ajrata imra'a mata goma sha ɗaya sun zauna wata ahadna suka yi alƙawari wata aqadna suka yi yarjejeniya ko kace suka yarjejeniya suka kulla alƙawari Allah ya kumna min akhbari azwajihin nashiya cewa kowace tuta daya kowace za ta bada labarin mijinta ba za ta koyi komai ba akan labarin mijinta annabi da zaune a nan ne ka za magana quality time da muke yi kaga annabi ya bada lokaci ya zauna ya ji duka wannan labarin yana zaune a kai rana ya ta rika baki ɗaya bayan ɗaya bai tashi ba ya ce shi da Allah da Allah ki kai mun eh eh not an gane shi bature ce eh no kin da kike so kike eh kuma ba wai awaya bane ka san awaya ne sai kai korafi kudin kana tafiya ga ka ga ta sai shi ta ta kai ta mace ta mace kaida ta ce ta yi zage in za ta yi magana kaida ta ce wannan yawa to saboda haka su sha daya kowace dai alƙawarin za ta faɗa halin mijinta قالت الأولى تفرقوا تتي زوجي لحم جمل القط على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى tace ni mijina yadda mijina yake la'amu jamalin gatte kamar naman tsohon rakumi yake ka ji rakumi tsoho ma shi ɗabi'a ce da ka san naman tsohon rakumi haka yake ala ra'asi jama'i kuma naman ma aka je sama can dutse aka ajiye lata dutse ne mara da haɗin hawa bai yurta ƙabar da tara ta hau cikin sauƙi wala kamini sannan ka je ka ɗauko ma tiku halar da za ka sha za ka tarar jikin nama dukkan shi ne ba nama ba tsoka bayyanta ƙarfan da tara ka ji kaɗan gwagwuya ka ka rage wato wahala to wannan shine mutum na farko duk ban ɗabi'u suke faɗa kowanne za mu gama ne duk masu aure kowa ya ji a ina yake yawwa ina ga lokaci ya yi za mu tsaya haka daɗi mai zuwa sai mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da sarga mu gidan da ke Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani wannan bawa Allah da ya rasu abba muna roƙo Allah ya yabe maka kurakuransa Allah ka dauki sarki ya ba yan uwansa da iyalinsa hakuri muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon zaman ɗaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka kun ce rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa matasan mu da ƴaƴan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya wannan duniya Allah ka samu gama lafiya muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka shiri shi wa gabanin mu Allah ka sanya tausayin mu a zukatan اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اخي هنا امنه